البصري رضي الله تعالى عنه أكرمكم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأوهي ربك إلى النهر لتتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وبنجي ياي وهي زوا قدن زما an ittakhidhi min aljibali buyuta cewa ta nemi kogo kogo na duwatsu ta yi ɗakin ta cikin kogon saboda maganin ruwa da maganin ɗari da sauransu omina shajari ta nemi kogo kogo irin na itatuwa ta shiga ciki ta yi gidanta saboda ana yin wannan ne don kiyaye zuman da za a samu shi yasa aka yi mata wannan gata da amiya ake ɗorawa manyan tukun- tukwane ko kuma wani abu wanda aka gina ko aka ɗaure ta yi a ciki shi ne abin da ake ɗorawa a sama su makuli min kulli samarati fasluki su kula rabbiki zurda ke kudan zuma ki ci a cikin dukkan itatuwa wanda suka dace da ke fasluki su kula rabbiki zurda ki ɗauki hanyoyi na ubangijinki zurda wanda Allah ya hore miki saboda haka dukkan abu mai tashi in zai tashi ba zai tashi sama yana duban sama ba sai yana duban wani wuri a hankali a hankali har ya hau sama banda gudan zuma gudan zuma in ta tashi kaman kibiya sama, sama za ta yi kaman kibiya saboda Allah ya hore mata haka din yakhruju min butuniha sharab mukhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas inna fi zalika la'ayatan liqawmin yatafakkarun wato sharabun wani abun mai abin sha mai dadi wato zuma kenan ya kuruje yana fitowa min buduniya daga cikkunan ƙudan zuma ɗin muktalifin alwanu mai launi daban-daban shi ainihin zuma akwai farar saƙa akwai ruwan ɗorawa akwai baƙi akwai jaja-jaja muktalifin alwanu wanda launinsu daban-daban fi shafa'ul linnasi zuman nan akwai waraka wato kayan magani ne ga mutane akwai wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi dan uwana yana gudawa ce ka je ka bashi zuma ya sha ya je ya bashi zuwa ya dawo ya ce ya rasulullahi har yanzu gudawan sai dai abin da ya karu ya ce koma ka bashi zuma ya sha ya koma ya bashi ya dawo ya ce ya rasulullahi har yanzu dai gudawan bai tsaya ba ya ce kai Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka ya yi ƙarya ka je dai ka shayar da shi zuma da ya ji ana uku ya shayar da shi sai ya warke tsaf gaba daya saboda haka zuma waraka ne yadda ubangiji ya faɗa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani fi shifa'ul linnas dama annabi sallallahu alaihi wasallam idan akwai wani abu wanda ake tsammani in an yi shi za a samu waraka za a samu magani bai wuce abu uku ba da zuma da ƙaho da lalas amma ni ba na son lalas lasar ba ya son lalas wato lalas ciwon ke samun mutane su kona ko lauje ko wuka suna makawa a jikinsu saboda ciwon a samu saukin ciwon inna fi zalika a cikin wannan abu da aka ambata na sha'anin ƙudan zuma da ayatan ya isa aya liƙaumin ga mutane ya tafakkaruna masu yin tunani musamman an ce wa auhi rabbuka ilan nahali Allah ya yi wahayi zuwa ƙudan zuma waɗansu suna cewa wai ai ba a wahayi sai annabawa ake wa wahayi wahayi ya kasu kashi biyu akwai wahayi na annabawa shi ya ƙare kenan daga annabi muhammadu ba a sake yinsa akwai wahayi na ilhama shi kan ana wa kowa da kowa da waliyai da waɗanda ba waliyai ba da musulmi da waɗanda ba musulmi ba har ƙasa har dabbobi duk Allah yana musu wannan wahayi ma'anan wahayi Allah ya sanar da kai abu daga kai sai shi ba tare da wani malami ya gaya maka ba shine ma'anan wahayi to ilhama kamar yadda muke karantawa kullum Allah ya yi wahayi muna karanta kullum alƙur'ani abubuwan da ya faɗa wa uwar annabi Musa na wahayi da abubuwan da ya faɗa uwar annabi Isa na wahayi iz qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa dhahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryamu muti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in wannan duka malaiku ne suke gayawa uwar annabi Isa ta hanyar wahayi وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين duk dai wannan wahayi ne kamar yadda makaranta a cikin suratu maryam a tabbatar a yadda abinda alkur'ani ya faɗa duk gaskiya ne akwai wahayi na annabta ya kare daga annabi Muhammad ba yi akwai wahayi na ilhama har gaba da gobe ana yi ana yi wa waliyai ana yi wa malamai ana yi wa wanda ba malamai ba ana yi wa kafirai ma domin duk abin da mutum ya koya ba malami ne ya koya masa shi ya koya da kansa ya kirkiro sabon abin da wani bai taɓa yin irinsa ba na mamaki to Allah ne ya yi masa ilhama ta hanyar wahayin ilhama in musulmi ne a kashfu in ba musulmi ba ne ya ce kashfun zalmaniyu wato wahayi ne na ilhama amma na zalmaniyun falhamaha fujuraha wa taqwaha ubangiji yana cewa wa nafsin wa ma sawaha ya rantse da zatinsa wanda ya halicci ran dan adam ya daidaita ran dan adam din falhamaha fujuraha wa taqwaha yayi warai na dan adam din wa ilhama na fajirci da na tsoron Allah na fajirci sai a tura wajen shedanu a ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim lijadilukum wa in datumuhum wa innakum la mushrikun shedanu suna yin wahayi wajen abokansu ƴan uwansu ilhamar da za su yi jayayya da masu gaskiya in masu gaskiya sun ce kaza kuma ku ce kaza in sun ce kaza kuma ku ce kaza kawai yadda mala'iku suke taimakon muminai to haka shedanu suke taimakon kafirai wajen wahayi na ilhama na kashfun zalmaniyun na takwa din kuma wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah Allah da kansa ne zai ba ku ilimi shine ma'anar fa alhamaha ita nafsu din fujuraha fajirci na na wahayin shedanu wa taqwaha wahayi na ilhama daga Allah man amila bima alima awrasahu Allah ilma ma lam ya'lam annabi ya ce duk wanda ya samu ilimi ko na alqur'ani ko na hadisi yayi aiki da shi to Allah zai bashi wani ilimin da ba wanda ya taba gaya masa ilimin sai Allah da kansa na fi zalika da ta liga mai tawakkarun
Yeah.
ina mai musulunta namiji din kai haka da hannun kana jin hausa
eh ina jiya to kai haka la ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadu rasulullah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wa wasallam sallam ashhadu ashhadu anna isa anna isa abdullahi abdullahi wa rasuluhu wa rasuluhu abin da ka faɗa cikin wannan larabci kace ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shine ubangijin komai da komai ubangijin kowa da kowa shi kadai muke bautawa kace ka yarda ne hurbawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam wanda muke yi mu ka ce ka yarda annabi Isa wato da ake kiransa Yesu din nan annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ba shi da da shi annabi Isa wani babban bawan Allah ne daga cikin manyan annabawa wanda Allah ya halicce shi da abun mamaki ya yi masa uwa bai yi masa uba ba kamar bai yi wa annabi Adam uwa da uba ba gaba ɗaya shi annabi Adam bai da uwa bai da uba kamar yadda Hawwa'u ba ta da uwa to haka shi annabi Isa yana da uwa Allah bai masa uba ba amma ah, Allah ba shi da ɗa kuma menene sunanka da jacob Jacob ka yadda da abin da ka faɗa ko?
yes na- na yadda To ma da lai. Jacob mai sunan sunanka da Jacob yanzu wani suna kake so?
asha samu suna ya Ai Jacob din shine Yakubu din. Yakubu din shine Jacob din. To sunanka mala Yakubu. Sannu mala Yakubu. Abin da za ka yi za ka je kai wanka a koya maka sallah kullum muna da sallah biyar za a koya maka yadda za ka yi. kuma wankan da za ka yi na yanzu in ka kwanta da matarka irin yadda maza suke kwana da mata sai ka irin wankan nan sannan ka yaro za ka yi sallah kuma eh, allah ya baka dukiya ka yi zakka allah ya- ya- ya baka lafiya ka samu daman da lafiya da kuɗi ka samu daman zuwa haji kuma wannan azumi yanzu ba za- in ka koma gida ba za ka sha ruwa ba sai ka bari sai rana ta faɗi in ka sha ruwa ka yi niyya za mu ƙarasa wannan azumi tare da kai Eh, kuma ba a cin alade da musulmi ba sa cin alade irin wannan duk sai a basu kenan muna yi maka murna mala yaku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah masha Allah ko zai je masauki mu gobe a bashi abin din kai da Ah. الله كلاكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفيكم Allah Ubangiji din nan wanda muke maganarsa da maganar ni'imomin da ya yi mana tun farkon surar nan a amrul layi har inda muka zo yanzu din nan ni'imomi ake kidaya mana daban-daban daban-daban iri-iri Ni- a a surar tana kirga ni'imomin Allah ne wa yin ta'uddu ni'matan la ilaha illa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum Allah shine ya halicce ku kuma shine yake kashe ku wa minkum man yuraddu ila arzil umuri akwai a cikin ku waɗanda za a bar su ba za a kashe su da wuri ba sai sun tsufa har sun kai hankalin su ya koma kamar hankalin yaro shine arzil umuri amma malamai sun ce duk mahaddacin qur'ani komai yawan shekarunsa hankalinsa ba zai rikice ba in ji mahaddacin to ana ana kirga ni'imomi sai a kawo mutuwa mutuwa ni'ima ce eh to mutuwa ni'ima ce domin duk wanda bai mutu ba zai shiga aljanna ba sai ka mutu ne kake shiga aljanna ɗaya kenan na biyu kuma da ba a mutuwa to da sai mu cika duniyar mu rasa inda za mu yi gonaki mu rasa inda za mu yi gidaje gosilo sai ya dame mu duk inda ka motsa dan adam ne duk inda ka motsa dan adam ne ashe dauke waɗansu a kai lahira a kawo waɗansu a zuba a dauke waɗansu a kai lahira a kawo waɗansu a zuba a har lokacin da iyakan abin da yake akwai su suka kare wannan ni'ima ce duk wanda ka same shi yana sarki to ubansa ne ya mutu ya gaji sarauta yawanci ko ko wansa to da ba a mutuwa da irin waɗannan duk ba su faru ba da sarakuna ba su gaji sarauta ba da ƴaƴan masu kuɗi ba su gaji kuɗi ba ba su gaji gidaje ba wallahu khalaqakum wa yatafekum wa minkum cikin kuma yuraddu ila arzil umri akwai wanda za a mai da shi tsoho har wanda baya gane mutane sai mutu ya zo ya yi magana cewa ne ne sai ya ce masa baba tsoho ai wane ne to hankalinsa ya kuma irin na yaro likai la ya'lamu ba'da ilmin likai la likai la ya'lamu ba'da ilmin shay'an bayan ya san komai da komai a cikin abubuwan da ya sani to in ya tsufa ya koma wannan hali sai ya mance komai ya zama bai san komai ba kamar yaro ba zai gane komai ba ya riga ya tafi inna Allah sani Allah alimun masani ne kadirun mai iko ne
والله اصطفى بعضكم على بعض في الرزق فما الذين بخلوا براتهم فيهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفمن يعبد الله ككافر والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء افبنعمة الله يجحدون والله شيء الله شيء فضل بعضكم على بعض في الرزق yafi fifita junanku da akan juna waɗansu aka yi su masu mulki waɗansu aka yi su talakawa waɗansu aka yi su masu dukiya waɗansu aka yi su masu talauci waɗansu aka yi su farare waɗansu a kyawawa waɗansu aka yi ba ba masu kyau ba kowanne Allah ya fifita mutane da ya fifita arzikinsu kamar yadda ya fifita annabawa ma da manzanni yana ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd yana ce wa laqad faddalna ba'dun nabiyina ala ba'd to wallahi faddala ba'dhum ala ba'din fi rizq wa man alladhina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fi sawa' wanda aka fifita su wajen sarauta ko aka fifita su wajen arziki yanzu sarakuna za su yadda su hada talakawa a cikin mulkinsu duk inda su- duk abin da suka mallaka su hadu tare da talakawa har matansu gidajensu da matansu da girmansu za su yadda masu kudi za su yadda barorinsu su zama sun haɗu da su kuɗinsu ya zama a cikin kuɗin mai gidan nan ya zama kuɗinsa daidai da na mai gidan matan mai gidan su zama nasa zai yadda to don me kuke haɗa wa Allah tarayya ko ma ba za ku yadda ku yi tarayya a cikin matanku da gidajenku da dukiyoyinku da mutane ba ba za ku yadda ku haɗa kai ku haɗa da sa- sarakuna sai ka ga sarakunan ma in wani yana kusa da wani yaƙi sallama wani sai a nemi yaƙi da juna don me kuke maka wa Allah abokan tarayya wanda ba shi da shi wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq kamar da nafuddu bi raddi rizqi wa la malaka taymanu wanda aka fifita sun nan ba za su iya maida fifikon da aka ba su shi ko na dukiya ko na sarauta a su komar da shi akan abu waɗanda suka mallaka su- sun yi tarayya da su ba ba za su yarda ba su zama fahim fi sawa'un su masu daidai da da su ne a ciki yadda misalin kishiyoyi mata a gida mijinsu ɗaya ne kowace ta yadda in an kwana da ita jiya sai an sake kwana uku a dawo wajenta amma ta san wurin ‘yan uwanta ake kwana to namiji zai yadda shi ma a sa masa irin waɗannan mutanen a gidansa yadda yadda yake da iko da matansa shi ma wannan mutumin yana da rabonsa a ciki ba za su yadda ba saboda haka wannan ni'imomin da Allah ya yi muku kar ku rika ah, musun abin da Allah ya yi muku na ni'ima ni'ima hankali da karɓar manzancin manzanni da kadaita Allah da cewa Allah bai da abokan tarayya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai aihu ba ba aife shi ba bai da kini ko guda daya shi kadai ne mamallakin komai da komai duk abin da ba Allah ba to Allah ne ya halicci wannan abin wal alamu suma siwa dayyani min nau'il a'rad wal ayani shine rabbul alamin ubangijin talikai dukkan abin da ba Allah ba shine taliki to ko waɗanne talikai halittan Allah ne mallakan Allah ne Mhm.
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحمدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون yana kirga ni'imomin da ya yi ta yi mana da manya-manya da wanda suke sassarki a cikin manya-manya din wallahi shi Allah din nan shi ne Allahu lazi ja'alakum min anfusikum azwajan ya sanya muku mataye daga cikin jikinku Adam na farko a jikinsa aka ciro Hawwa'u a hakarkarinsa na hagun aka yi masa mace don ta ɗebe masa kewa wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha ko wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashiya hamalat hamran khafifan famarrat bih Allah shine yayi wa Adam matarsa daga cikin jikinsa aka ciro haƙarƙarinsa na hagun aka yi masa mace don ta ɗebe masa kiyawa kuma ta zama gonarsa wajen shuka ‘ya'yansa ko kuma sauran waɗa a jikin matanku da mazanku ake aihuwanku ana halittar mata a jikin maza a halicci maza kuma a jikin mata wa minan fuskuma zuwa jan aka yi muku mata daga irin cikin danginku ba a sa muku waɗansu abubuwa su zama matanku ba ba za a sa muku ko waɗansu dabbobi su zama matanku ba ko waɗansu halitta wanda ba mutum ba mutum hankalinsa ya fi natsuwa da mutum ɗan uwansa kuma ana yin matan nan don a samu natsuwa ne a samu jin daɗi jalakum na zuwa cikin banina kuma matan naku sai ya sa muku ƴaƴa a jikin ƴa a jikin matan naku ya sa muku ƴaƴa wa hafadatan ya sanya muku har da jikoki duk wayannan nimomi ake kirga mana Allah ya yi mana mata ya yi mana ‘ya'ya ya yi mana ‘ya'yan ‘ya'ya duk wannan abin godewa ne nima ce wanda ta wajabta a godewa Allah saboda ita abin da ya ake cewa jika hafada wai mai sauri mai gaggawa saboda kai ka riga ka zama kaka to jikinka ya yi nauyi sai ka ce jikanka mazo ɗauko min kaza sai ga ya ruga a guje ya ji ya ɗauko shine hafidu mai gudu mai nashaɗa yan fusu kuma ruwajen wajalakun razakun banina wa hafadatan wa razakun min tayyibati kuma Allah ya ya arzikta ku da abubuwa masu daɗi iri iri daɗi iri iri karnuka suna cin nama kuraye suna cin nama duk masu farauta din nan dabbobi masu farauta masu fiƙoƙi suna cin nama amma ba za a yanka musu a feɗe musu a dafa musu a sa musu gishiri a sa musu magi tukuna su ci ba a'a da bakinsu da bakinsu da haƙoransu ke yaga tare da gashi da jini suke ci mu kuma wanda za mu cin ma sai an duba wani iri ne sai an yanka sai an feɗe ko ku an babbake sannan a dafa a sa gishiri a sa kayan ƙamshi tukuna mu ci saboda ya zama abin da muke ci daban abin da dabbobinmu suke ci ya zama daban saboda fifitanmu wa zai kuma na tsayi Allah ya azurta ku da abubuwa masu daɗi iri-iri wanda ba ambaci sunayensu a baya ba an kunsa su a nan wa razakun min at-tayyibat wallahu faddala ba'dakum ala ba'din a aw bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfuruna me yasa kafirai ba su da hankali Allah nan wanda ya sama ya yi ƙasa ya yi komi ya yi kowa wanda yake binmu da ni'imomi iri-iri yake binmu da ni'imomi iri-iri ni'imar samarwa da ni'imar gatantawa shi yake ba mu iska da muke shaƙa da ruwan da muke sha da nonon da muke sha na iyayenmu ko na wasu dabbobi da abincin da muke ci da naman da muke ci da wuraren da za mu zauna da abokan zamanmu duk Allah shi ne ya mana waɗannan ya ba mu lafiya a gaɓoɓin ma jikinmu duk da haka sai a ji a bauta wani abun banza ba a bauta wa Allah ba afa bil batili yuminuna abun mamaki yanzu su yi imani da abun banza shine dodo wa bi ni'matillah yakfurun su kafirce wa Allah mai ni'imomin nan su kafirce masa su bi dodo zalika wa anna Allahu wal haqu wa anna ma tad'una min duni huwa al-batil Allah shine gaskiya wanda wajibi a bauta masa kar a bauta komai tare da shi dodo kuma abun banza ne duk abin da ka bautawa ba Allah ba abun banza ne ko dodo ne irin na arna ko kuma ƙatti ake bautawa musulmi suna bautawa ƙatti iyayen gijinsu ta wajen mulki ko ta wajen kuɗi ko ta wajen siyasa ko ta wajen wani matsayi to duk dai wanda ka bautawa ka bar Allah ka bauta wani Allah kuma in kai musulmi ne ya rage maka imani amma bai mai da kai kafiri ba domin imaninka na zuciyarka in ya matsa maka wajen aiki din har lokacin sallah ya wuce ran- ranka ya ɓaci sai ka je ka biya sallar to ai imani ne yasa ka biya sallar matuƙar mutum yana da imani kuwa to ba kafiri ba ne musulmi ne abinda ya duk sa kira shi laifi ko sana'ira ko kaba'ira in tattalibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffirankum sayyi'atikum wa nudkhilkum marhalan karima bilbadi yuminuna yanzu abun mamaki sai su yi imani da abun banza wa bi ni'matillahum yakfuruna su kafirce su butulce wa ni'momin Allah waya ويعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون كافري سنا بوتا وأبو بنزا سبر بوتا وألا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض سبوتا أبو بنزا وند بي ملكي كامس روان سما كوكوا يترى مسلسل أكاسا ko ku ya ba su wani abu wanda suke rayuwarsu take bukata duk wannan ba zai iya ba dodo ba zai iya ba shi ma mutane ne suka sassaka shi in na katako ne mutane ne suka kera shi in na karfe ne in na karfe ne mutane suka gina shi in ginanne ne abun banza wa ya buzu min dula ma la mulku lahu rizqan min samawati rabbi shay'an wa la yastadi'una su wannan dodanni ba sa iya yin komai wala tadribu lillahi al-amsal inna Allah ya alamu wa antum la ta'lamun kar ku riga buga wa Allah misalai ku riga kamantar da shi ku riga kamantar da shi da wani abu a Allah ba a kamantar da shi da komai duk abin da kai tunani a zuciyarka kamar haka Allah yake to Allah ba haka yake ba ba ba hada shi da komai ba ba ya kuma kama da komai inna Allah ya alamu Allah ya san komai wa antum la ta'lamuna ku ne baku sani ba hal yastawu ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقضي ولا شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا هو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله هنا بقى مثالي مثالي عبدا مملوكا باوى ملكك آه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقضي ولا شيء bai da ikon yin komai mallakakke ne duk abin da zai yi sai mai gidansa ubangijinsa ya ba shi dama la abdu mamlukan la yaqdiru shay'un la yaqdiru ala shay'in a hada shi da wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa yunfiqu minhu sirran wa jahra wannan bawa ne mallakakke ba abinda ya mallaka shine aka mallake shi kuma da ikon yin kowane tasarrufi sai da ikon ubangijinsa a haɗa shi da wanda yake ɗa ne yana da dukiya umar razaqna minna rizqan hazanan mun bashi ɗa ne gashi da yanci kuma mun bashi dukiya ne tasarrufi a cikin dukiyar yadda ya ga dama ko yunfiqu minhu sirran wa jara yana kashe kuɗin nan ta hanyar Allah a boye da a bayyane hal yastawun da wancan na farko da wannan sa yi daidai ai ba za su yi daidai ba shine misalin kafiri wanda baya bauta wa Allah da misalin bawan Allah mumini wanda yake bauta wa Allah yake yin infaki a bayyane da a ɓoye hal yastawuna sa'i daidai da wannan wanda shuraka mutashaki suna wa rajulan salaman li rajul wato mutumin da an ɗaure shi da igiyoyi uku akwai igiyar shedan a wuyansa akwai igiyar son zuciya a wuri- a wuyansa akwai igiyar shedan a wuyansa duk kowanne hankalinsu kuma bai haɗu ba kowa da inda yake so ka tafi wannan ya jaka ta nan wannan ya jaka ta nan dole ne za su shaƙe ka tun da ra'ayinsu ba ɗaya ba ne sai daidai da wanda yake ya ba da wuyansa wa igiya ɗaya igiya ɗayan nan idan ya ja ka inda igiyan tana ƙeyarka ka bi shi to ba za ka shaƙe ba shi ne mai ja zuwa ga Allah wannan ko shi ne yake hannun shaidan da duniya da son zuciya suna ɗaure da shi bayi da ikon tasarrufi sa yi daidai ba za su yi daidai ba Allah ce alhamdulillah tunda kun gane wannan to alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamuna amma wancin kafiran makka da dukkan kafirai ba su san haka ba duk mutumin da bai sallama wa Allah ba ta hannun ta hannun bawan Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wakilansa malamai su yi masa jagora zuwa ga annabi zuwa ga Allah to wannan igiya ɗaya ne shi yasa ake jam'in zulumatu a mai da nuruku mufradi mufradi don hanyar Allah guda ɗaya ce wannan ha za su raɗi mustaƙiman fattabi'u inda rabbi ala su raɗi mustaƙim ba sa su daidai da wanda igiyoyi uku suna wuyansa ba ya tasarrufi ta inda ya juya duk an shaƙe wuyansa ba hal yastawun sa yi daidai maraktaruhum la ya'lamuna amma yawancin su ba san haka ne ba وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موليه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم ga wani misali kuma za a sake bugawa misali na farko dai bawa ne mallakakke yana daure baya da ikon yayi komai don yana daure ne wannan ko sakakke ne mai dukiya mai aikata ayyukan alheri dare da rana sai daidai ba za su yi daidai ba to ga wannan misali kuma mutum ne mutane ne guda biyu ahadu ma afkamu ɗayan bebe ne kurma ne la yabdu ala shay'in ba iya yin komai wa wakallun ala mawlihu wannan bawa in bawa ya zama bebe ya zama kurma misali an ƙara sama ya zama kawo aikin me zai wa iyayen gijinsa ya kawo musu alheri babu la yabduwa shay'in ba zai iya kowa ba huwa shi wannan bawa kallon kayan nauyi ne ma ala maulehu akan ubangijinsa don ubangijinsa dole shine zai rika bashi abinci ya rika bashi abin sha ya rika bashi wurin kwana ya rika kulawa da a maimakon shi ya zama bawan mutumin to yanzu mutumin ne ya zama bawansa domin ya zama kayan nauyi a kansa da wannan mutum hal yastai huwa shi wannan mutum da shi domin ya muru bil adli da mutumin da ya san hanyar Allah yana karban umurni daga manzon Allah yana umurni da ai adalci har yastai huwa ya muru bil adli huwa ala siratin mustaqim yana kan hanya madaidaiciya hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai daidai domin nan gaba zai ce mana inna Allah ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi saboda haka ne wa masu tafsiri waɗansu ke cewa to wannan ana nufin da bawa da Allah ake nufi na farko bawa wanda bai mallaki komai ba shi ma mallakakke ne Allah ya kawo shi don ya bauta wa Allah sai ya zama yana shakan iskan Allah a banza yana shan ruwan Allah a banza yana shan nonon Allah a banza yana cin abincin Allah a banza yana cin naman Allah a banza Allah yana bashi lafiya da ƙarfi a banza ya zama Allah ne yake masa ayyuka shi baya wa Allah sallah ko raka daya sai daidai da wanda yake yana yana ayyukan alheri dare da rana ai ba za su yi daidai ba to wannan suka ce wannan misali na farko a Allah ake Allah da bawan Allah aka yi misali wasu ce a'a musulmi da kafiri aka yi misali to duk da wanda ka dauka shi bawan Allah ai da umarnin Allah yake aiki in kace Allah ne ma Allah ne ya bada umarnin yayi haka din ya yadda yake yi ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam huwa la siratal mustaqim wanda yake kan hanya madaidaici ya sa yi daidai ai ba za su yi daidai ba ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير أبجي تبارك وتعالى dukkan gaibu ko a sama yake ko a ƙasa yake a wajen Allah yake shi a wurin Allah subhanahu wataala babu gaibu a wurinmu ne akwai gaibu amma Allah a wurinsa babu gaibu ma'anan gaibu abinda baka ganinsa baka gan shi ba baka jinsa baka ji shi ba baka saninsa don baya inda zaka san shi shine kira san gaibu to wannan ya koru ga Allah to amma sai Allah yayi wa abun hawa biyar akwai gaibun da yake banci Allah din wanda babu wanda ya san shi komi isan annabawa komi isan mala'iku don kusanci ba san wannan gaibu ba shine Allah yake bantu da wannan gaibu shine yake zuwa cikin suratul namli قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ka gaya wa duniya ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai to wannan ya keɓanci shi Allah subhanahu wa ta'ala wato zama wansa ba wanda ya san abin siyasa aka ce masa gaibu amma wurin Allah ba gaibu bane daga nan sai a sauko a samu wani wuri wato tsakanin ahadiyya da wahidiyya sai a samu annabi Muhammad shi kadai a wurin zai san gaibun da kowa bai sani ba komi isan mala'ika don kusanci komi isan annabi don manzanci bai san abin da annabi Muhammad ya sani ba domin shi kadai yake iya zama tsakanin ahadiyya da wahidiyya shi Allah in zai masa magana sai ce qul huwallahu ahad amma in zai magana da annaba ko sauran wada abin da zai ce wa ilahukum ilahun wahid shi kadai yake sama da wahidiyya to daga nan shi yasa ayar ali imran take cewa wama kana allah liyudliakum ala alghaibi walakin la yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi Allah ba zai sanar da ku gaibunsa ba Allah ba zai sanar da ku gaibunsa ba walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha amma zai zaɓi daga cikin manzanninsa ya sanar da shi wannan gaibun da ku ba za ku san shi ba to dukkan annabawa zaɓaɓɓu ne manzanni dukkansu zaɓaɓɓu ne yan ce za a sake zaɓe kai a ganin kawane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin da aka zaɓi annabawa cikin mutane sai aka zaɓi sake zaɓen manzanni cikin annabawa sai aka sake zaɓen ulul azmi guda hudu cikin mursalai to sai aka aka ɗora annabi Muhammad shi kadai sama da komi sama da kowa ba wani abu sama da shi sai Allah wa ma kana Allah li yudriyakum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi sai ku yi imani da Allah dukkan manzanninsa gaba daya to wannan shine gaibu na biyu ba wanda ya san shi sai annabi Muhammad shi kadai shi ma yana faɗa yana ce li waqtum ma Allah la yasuni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyu mursal ina da wani lokaci tsakanina da Allah komi isan manzo don manzanci komi isan mala'ika don kusanci bai san halin da nake ciki ni da Allah ba shi kadai ya san wannan gaibun da Allah ya sanar da shi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai gaibu na uku tunda an ce an ce gaibun dai guda biyar ne sai gaibu na uku gaibu na uku shi ku ya keɓanci annabawa alimul ghaibi shine aya da take zuwa cikin suratul jin take fada alimul ghaibi wala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin Allah shine masanin gaibu ba zai bayyana gaibun nan nasa wa kowa ba kowa illa man irtada min rasulin sai dai yardadde daga cikin annaba dukkan annaba yardaddu ne har mabiyansu ma yardaddu ne to nan ya keɓanci annaba su kadai daga nan sai a samu gaibu na hudu gaibu na hudu shine wanda yake keɓanta siddiƙai siddiƙai suna da ilimin da mu ba mu sani ba da su siddiƙai sekitarorin annabawa ne duk inda annaba suka shiga za su shiga wurin amma su ba annabawa ba ne abokan tafiyan annabawa ne wani yi illawar rasula ko uda kama na zina al'amar lawadai minan nabi'ina wasu siddiƙina wasu shawada wasu salihin wa hasuna uda ka rafiƙa to su siddiƙai lokacin da ake kirari wa annabi yusuf don kullu nabiyin siddiqun wala aksa yusuf ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin yakuluna sab'un ijabun wa sab'i sumudatin khudrin wa ukhra yabisat aka tambaye shi da aka tambaye wadansu aka tara su su fassara mafarkin sarki suka ce wannan mafarki ai na hululu ne wa ma nanu tawil halam bi alimi mu ba san fassara mafarkin hululu ba sai wani ce a'a a aike ni kurkuku na tana akwai wani wanda ya san fassarar mafarki yanzu nan zan da muku da amsa sai gwajetar da annabi yusufu ya gaya masa mafarkin ya ce ga yadda mafarki yake ga yadda mafarki yake ga yadda mafarki yake za ku yi shekara bakwai na ƙoshi bayan shekara bakwai na ƙoshi za a yi shekara bakwai na yunwa bayan shekara bakwai na yunwa za a samu shekara da Allah zai kawo ruwan sama ya isa a yi komai da komai a koma kamar yadda ake da take ya faɗi abin da zai faru shekara sha biyar bakwai da bakwai da shekara mabinsa to daga nan a cikin wannan al'umma muna da siddiƙai musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman babban su Abubakar Abubakar ya gaya wa yassa ummul Aisha na baki kundan dabino guda ashirin. in fa baki za an ɗauko ba har na mutu to fa ya zama gado tunda baki hauzinsa ba ko kuma gadana ma ma antum illa illa asmahum illa akhawaki wa ukhtaki magadana ku biyar ne yan uwanki maza guda biyu yan uwanki mata guda da ke da yan uwanki mata guda biyu sai ta ce masa ya babana na san yan uwana maza na san abdurrahman na san muhammad mata ko ba wanda na sani sai asma'u yayata wace ce ta ukunta mu mu mata sai ya ce za tu badnin uraha jariya tana ciki ba a haife ta ba tukuna sai na mutu za a haife ta yar bintu kharija habiba za ta haifi ya ta mata bayan na mutu to kaga waɗannan duka gaibu ne masu zurfin gaske amma abubakar ya gano Allah ya ganar da shi ah Allah ya ganar da likita ma abinda za a haifa balle abubakar haka umaru yana hudba a masallaci ma ce aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal ya sariya yana cikin hudba a madina amma yana ganin kasar waje da abin da rundunarsa take ciki yana ba su shawarar yadda za su ci nasara wannan kenan akwai kuma gaibu wanda a wannan yana tafiya na farko dai an karanta aya na biyu an karanta aya to wannan kuma yana cikin wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sannan sai gaibu na ƙarshe wannan na kowa da kowa kwanan nan da muka zo kan gaibu an ce akwai demand mini ne? eh? who knows tomorrow kafiri ne ya mutu bai dare da mutuwa bai na faɗin labarai abinda zai faru shekaru shekara kaza kaza kaza shekaru kaza kaza kaza kuma abubuwa duk abin da ya faɗa sai ya faru saboda haka ya san gaibu kenan ta hanyar kashfun zalmaniyun Allah ya sanar da shi gaibu amma ta wajen kashfu a cikin duhu domin su kafirai ba sa zuwa wurin haske iyakan tunaninsu da iliminsu da baiwarsu da komai baya wuce alamun nasuti ba sa kaiwa alamun malakuti wurin haske to kafiri demands his menene eh who knows tomorrow ya san gaibu abu da zai fa shekara da shekaru in ka ce annabi Muhammadu bai san gaibu ai ka zama kafiri inda ka ce Allah kadai ne ya san gaibu ko annabi Muhammadu bai sani ba to ka zama kafiri ka kafirai ma sun san gaibu mutum yana tsaye zai ba da labarin abin da zai faru awa 24 a gari kaza za a yi sanyi awo kaza za a yi ruwa iri kaza a gari kaza za a yi rana iri kaza zafi iri kaza a gari kaza ya gaya maka duniya garuruka daban da a cikin awa 24 wanda za su nan gaba menene wannan gaibu ne to kafiri ya san gaibu ka ci annabi Muhammadu bai sani balle waliyai sun san gaibu gurgudun abin da Allah ya sanar da su amma bayan na annabawa annabawa sun san gaibu amma bayan na annabi Muhammadu annabi Muhammadu ya san gaibu amma bayan na Allah banda wanda Allah ya banci kansa da shi ya kamata mutane su riga yin magana da adalci kuma da ilimi in za ka yi maganar ilimi to ka tsaya inda Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba kai shiru ka ce la adiri kamar yadda sai na ke faɗa a kuna ganin dai kafiri zai zo daga amerika ko daga ina ne ya zo nan kasanmu kasanmu ne mu yana yawo ce ku tona nan za ku samu fetur ku tona nan za ku samu gold ku tona nan za ku samu gas ku tona nan za ku samu siminti kai baka shiga cikin kasar ba shi bai shiga ba amma ya gano mai kenan gaibu matarka da je wajen likita likita ce za ta haifi 'ya'ya biyu ko ka yarda ko baka yarda ba 'ya'ya biyun za ta haifa za ta haifi ta mata ko ka yarda ko baka yarda ta matar za ta haifa duk wannan menene gaibu ne amma kar a ce likita ai ya san gaibu a'a idan likita ya ce wayannan 'ya'yan guda biyu ne za a haifa ɗaya namiji ɗaya mace misali ya faɗa sai mu ce to idan an haife su shekara nawa da za su yi a duniya to shi likita ya sani mai ilimi ne to ya gaya mana an afi yaro shekara nawa zai a duniya wace sana'a zai kama a ina zai mutu a ina zai rayu duk likita bai sani ba bai sani ba ko to ya dawo cikin mu kenan mu ba mu sani ba din Allah shi kadai ne masani sai abin da ya ga dama ya sanar da mutane su kuma na kafirai arrahmanu allama alqur'ana khalaqal insana allamahu albayana خلق الإنسان وجاء المسلم كو المؤمن كو الولي بقى خلق الإنسان علمه البيان الله شي هاري دان ادم مؤمني يسند دشي القراني الله شي هاري mutane ya sanar da su bayani irin wanda ya ga dama su intanet din nan su menene su me abubuwan duk da suka faru Allah ne ya sanar da waɗannan mutane wannan abin ba su suka koya wa kansu wannan abin ba ba wani malami ya koya musu wannan abin ba ba wani littafi suka duba suka yi wannan Allah ne ya sanar da tsakanin su shi da su yadda ya ce khalaqal insana allamahu bayana Allah ya halicci kafiri ya sanar da shi waɗannan bayanai wanda wani bai sani ba balle ya koya masa wallahi ghaibu samawati wa ma amru sa'ati al'amarin sa'a wato tashin kiyama bai zama ba illa kalamhil basari aw huwa aqrab kaman kifta sauransa kaman kiftawan ido ne ko ma a'a ya fi kiftawan ido zamowa kusa saboda haka sai mu yi imani da duk abin da Allah ya faɗa auhu aqrab akwai wani babban dan boko a nan kasar a shekarun baya can da dan dadewa ya tambayi limamin Bauchi yace alqur'ani ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari auhu aqrab yau fadin wannan magana da karanta ta ya fi shekara 1300 da kaza amma ko ya ce kaman kiftawan ido to yanzu har yanzu ba kifta idon ba ba ya tashin kiyaman ba wannan innahu yarawnahu ba'idan wa narahu qariban yadda Allah yake magana daban yadda mutane suka dauki abin daban na Allah shine gaskiya tunda Allah ne ya faɗa shine gaskiya amma rusati illa kalamhil basri huwa aqrab hmm inna Allah ala kulli shay'in qadirun inna Allah qadirun Allah mai iko ne ala kulli shay'in akan komai wanda wanda Allah yana da ikon yin komai wanda ya ga daman yi banda wanda bai ga dama ba yana da ikon yinsa amma ba zai yi shi watan da bai ga daman yinsa ba Allah yana da ikon ya halicci wani mutum ya fi annabi Muhammadu daraja amma ba zai yi ba ba wanda za halitta ya kai annabi Muhammadu ma balle ya fi shi Allah yana da iko amma ba zai yi ba don baya baya cikin iliminsa bai sa shi a cikin iliminsa zai yi haka din ba ba zai yi ba Allah yana da iko ya maida Abu Jahal tun bai mutu bai maida shi musulmi Allah bai yi haka ba saboda haka Allah abin da ya ga dama yake yi wanda ya ga dama yi yayi wanda bai ga dama yi ba sai ya bari a cikin ilimin sa ba zai fito da shi ba وَاللَّهُ
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون yana kidaya mana ni'imomi dai a ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya fito da mu yace shi shi ya fito da mu min buduni ummahatikum ni na fito da ku min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an lokacin da na fito da ku daga cikkunan iyayenku ba ku san komai ba ga ido amma ba za ku iya ganinsa a yanzu ba ba za ku iya gani da shi a yanzu ba ga kunne amma ba za ku iya ji da shi a yanzu ba sai an jima wajalakum sam'a ya sanya muku kunne wal absara da idunduna la'allakum tashkurun saboda ku gode masa Allah ah? wal afidat da zuciyoyi Allah ya san idan ka zo duniya za ka yi aiki za ka nemi abin yin aiki sai ya maka hannaye guda biyu hagun da dama tun kana cikin uwarka ya san in ka zo duniya za ka nemi kafafuwan tafiya tun kana cikin uwarka ya maka kafafuwan tafiya Allah ya san in ka zo duniya za ka nemi idon da za ka ga ayoyinsa ka ga alheri ka yi ka ga sharri ka nisance shi da wannan idon ya yi maka ido tun kana cikin uwarka Allah ya san in ka zo duniya za ka nemi jin labarinsa da labarin annabawansa da labarin alheri da labarin sharri saboda kai alheri ka nisanci sharri ya yi maka kunne tun kana cikin uwarka sannan Allah ya san in ka zo duniya za ka nemi abin yin numfashi idan wani gas ya taru a cikinka ka san yadda za ka yi ka fesa shi kuma ka ja iska mai lafiya ka tura cikin cikinka ya yi maka injuna masu wannan aikin a cikinka su huhu ne ya yi maka injuna na nika abinci da tace abinci da rarraba shi duka shi yayi maka wannan tun baka zo duniya ba ya san in ka zo duniya zaka nema saboda haka wannan alherai duka Allah yayi maka sune ya kawo ka duniya bai nemi kai masa komai ba yana kallon ka yana baka iskan shaka da ruwan sha da komai sai da ka kai shekara 15 ko 16 yace kai masa sallah inda aka ji tsakaninku akan wannan ai kaji kunya sallah kurum sau biyar wanda an kacancan awa ɗaya ne kawai a cikin awa 24 minti sha biyu ya ishe ka sallan azhar minti sha biyu ya ishe ka sallan la'asar haka magariba haka isha haka aswahi kaga minti sha biyu sau biyar shine awa daya awa daya kawai cikin awa 24 ai in ka ibada wannan wajibi ka ji kunya a gaban ni'imomin Allah akarjakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum sam'a wa absara wa af'idata yayi muku kunne yayi muku idanuwa yayi muku zuciyoyi wato zuciya la'allakum tashkuruna bai faɗi magana ba domin magana sai daga baya ake koyon magana bayan an wuce shekara guda shi yasa bai faɗi magana magana magana ba tukuna ga masu karban dariga masu karban dariga duk inda kuke za ku ji sharadi yan gaya muku sai ku yi niyan ba ku dariga ko ban samu hannun ku na riga ba dariga tijaniya da sauran ɗariƙun wale ba dole ba ne kwaɗaitarwa Allah ya yi ta yi Allah ya ce ya dinga kiran mu yana ce wazkurullah kasiran la'allakum tuflihuna ya yi wanda wazkurullah zikiran kasiran wa sabbi bukratan wa asilan ku yi wa Allah zikiri zikiri mai yawa ku yi masa tasbihi safe da yamma wani wuri a ce bil gudu wal asali wani wuri a ce bil ashi wal ifkari wani wuri a ce bukratan wa ashiyan amma sai ya ce inna hadhihi tazkira wannan duka wa'azi nake muku ina tunatar muku ne faman sha attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa saboda istighfari Allah ne yace ayi salatin annabi Allah ne yace ayi la ilaha illallah ko Allah ne yace ayi to da ka kai la ilaha illallah kai wa anna ila rabbikal muntaha ba za a ce ila faman sha attakhadha ila walihi sabilan ko ila nabiyyi sabila a ila rabbihi saboda wa anna ila rabbikal muntaha zaka zo ma da istighfari ne ka raba kanka da zunubi kai salatin annabi ka tare wajen fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai la ilaha illallah ka isa wajen Allah shine dama ma'anar dariƙar ba wani abu ne sabo ba to saboda haka in ka shiga tunda aka ce faman sha'a ne ba kutiba alaikum ba wanda ya sa kansa shine zai wajaba a kansa saboda man nadran yuti Allah fa yutihu man nadran yasi Allah fa la yasi wal yufu nuzuram ka cika alƙawari dole ne ka cika ba ka ce dole ne in an shiga ba a fita ba hadawa da wata dariƙa ba ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin tijaniya dukkan waliyan Allah muna son su muna girma su amma ziyara bara ce ba za mu bar gidan waliyin mu shehu tijani mu kuma muna bara gidan waliyan waɗansu mutane ba a'a sannan kuma kulawa da sallah a yi ta cikin jama'a wanda baya kulawa da sallah ba mutumin kirki bane a cikin musulunci a girmama iyaye a musu biyayya wanda baya girmama iyayensa Allah yana kiran jabbaran asiyan jabbaran shaqiyan sannan kuma jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu abokai yi, in baka samu kai kai kadai kuma ba a shan taba in ka duk wanda ya karbi wannan sharadi ko ban samu hannunsa na riga ba na ba shi ɗari ga shehu tijjani lazimi da wazifa da zikirin juma'a ya gaya malamai su koya masa yadda ake yi wasu kuzin rabbi ka bukuratan wasilan ɗin sannan a gaya masa sharadin jauhara kan ba ku ɗari ga wanda suke neman tajjidi ko amusu tajjidi na'am zan hada du'a du'a sai addu'an sauran sauran jama'a sai muna da isa muhammad ashim hmm daga kudan mutafi lokal gwamnati ya kawo ƙa'ani biya guda da biyar shi ma Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri barkar qur'ani sai masu bukata addu'a suna da yawa za a addu'a da masu bukatan addu'a Allah biya mana bukatu mu duk gaba daya da su da suka tambaya da wanda wasu tambaya ba duk muna da bukata Allah biya mana bukatan mu abin da muke nema Allah ya ba mu abin da muke tsoro Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka nan Allah ji kan mu Allah ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu. Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira wanda suke neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu gaba da namu da nasu gaba daya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil آتيا لصلاة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين